وعلى خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau lahadi hudu ga watan zulhajji shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda ya dace da uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu meladiya za mu dora kan karatunmu na sahil bukhari da muke gabatarwa a wannan masallaci na usman bin affan kofar gadon ɗaya kano najeriya yau za mu tashi fadin allah ta'ala a kitabun tafsir a littafin mu'ate na dawo da zabura na mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال الغالب رحمه الله تعالى وآتينا داود زبورا قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وفيه على داود القراءة وكان يأمر وكان يأمر بدابته لتسرج وكان يقرأ قبل أن يخرج باب قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قال حدثنا قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله الى ربهم وسيلا قال قال ناس من الجن من الانس يعبد ناس من الجن فاسلم الجن وتمسك هؤلاء وتمسك هؤلاء بدينهم زاد الاشعري عن سفيان عن الاعمش قل كل الذين زعمتم ya kawo wannan aya ta wa'ataina dawuda zabura Allah ya ce a cikin surat isra lalle mun bawa annabi dawud zaburan idan an ce zaburan a larabci ana nufin wato kitaban mazburan abinda ake nufi kitaban maktuban mun ba shi littafi rubutacce shine zabura zabura maktuba duk abin da aka ce zabur ne kama ana nufin rubutaccen abu wa ataina dawuda zabura mun ba shi littafi rubutacce ko kuma ya zama ismun ne lil kitab mun ba wa annabi dawuda wani littafi wanda sunansa zabura um, littafin zabura um, shi ne littafin da aka ba wa annabi dawuda ya, ya rike shi a matsayin sako daga allah tabaraka wa ta'ala yana da sura 150 yana da sura 150 sura 150 alkur'ani kuma yana da sura nawa 114 to surorin zabura sun fi surorin alkur'ani yawa surorin zabura sun fi surorin alkur'ani yawa amma abin mamaki duk cikin littafin zabura gaba daya babu hukunci a ciki duka ayoyin da surorin gaba daya ba hukunci babu maganan halal babu maganan haramun to me yake ciki tasbihi ne gaba daya tasbihi ambaton Allah kala kala kala nau'i nau'i na ambaton ubangiji tabaraka wataala da tsarkake Allah tasbihin ubangiji tsarkake Allah da godewa Allah da yaban Allah wannan shine abin da littafin zabura yake dauke da shi na gaya muku babu halal ba bayanin halal ba bayanin haram kwata-kwata babu hukunci wanda yi kaza kaza wanda yi kaza hukuncinsa kaza babu amma abin da ke cikin zabura tasbihi taqdisi tsarkake Allah tahmidi godewa Allah as-sana'u ala Allah yabo zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala wannan shine abin da littafin zabura yake ci kun ga akwai bambanci tsakaninsa da alqur'ani da surorinsa a yawansu sun fi surorin alqur'ani mai girma akwai wa'azi a ciki da faɗakarwa amma dai babu halal babu haram wannan kenan wannan yana nuna mana fifikon annan muhammad sallallahu alaihi sallama akan sauran annabawa fifikon littafin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi sallama akan sauran annabawa shi ne manzon Allah shine khatamun nabiyina shikamakin annabawa imamul mursalina shugaban manzanni wa ummatuhu khairul umami al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafiya alkhairi a cikin wato al'ummomi gabaki daya malam ce qala haddathana ishaq bin nasr qala haddathana abdul razzaq an ma'mar an hammam an abi huraira um ishaq ibn nasr ishaq ibn ibrahim ibn nasr ibn ibrahim wannan an danganta shi zuwa ga kakan shi ne saboda shahararsa idan mutum kakansa ya fi babansa shahara to ana danganta shi mutum ne zuwa ga kakan shi a maimakon zuwa ga babansa ya halatta a danganta mutum zuwa ga kakan shi kamar yadda annabi ya ce anan nabiyu la kadib ana ibn abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ni ne ɗan gidan abdulmuttalib kaga ya abdulmuttalib ba baban shi bane ko ba ka bane kakansa ne yanzu sunana abdullahi usman umar sunan kakana umar sunan babana usman to ya halatta a ce min abdullahi bin umar an gane yauwa ko an zo kiran suna wannan ba laifi bane ba a danganta mutum zuwa ga kakan shi ko gidan a rinka kiransu da sunan kaka wannan bai saba wa musulunci ba ba laifi ba ne da aka wannan malami na imamul bukhari kun ga sai aka ce ishaq ibn nasr amma asalinsa ishaq ibn ibrahim ibn nasr ne ishaq ibn ibrahim ibn nasr saboda a nasr din shine ya fi shahara sama da baban shi da haka aka danganta shi zuwa ga wato kakansa saboda shuhurarsa wannan kenan sai abdurrazzaq malamin malamin bukhari shine abdurrazzaq as-sanani imam abdurrazzaq hammam kenan as-sanani daga ma'mar shine ma'mar ibnu rashid daga hammam ibnu munabbahin daga abi huraira shine sahabin hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace khuffifa ala dauda alqira'a annabi yana bada labari yace an wa annabi daud karatu in mun fassara shi a haka an fassara masa karatu an sauƙaƙa masa karatu wasu malaman suka ce abinda ake nufi an sauƙaƙa masa hada wato a littafinsa wuri guda don alkira'a tutlaku alal jam'i a larabci akan ce kulla shay'in qara'tahu sai a ce jama'tahu la misali ana so a ce wani qara alqur'ana wani hafizi ne sai a ce wane faƙad kar alƙur'an sai a ce wane faƙad jama alƙur'an daga ƙara'a ana iya fassara ta da jama'a faƙad kar alƙur'ana ai faƙad jama alƙur'ana wa hafiz alƙur'an ya kiyaye alƙur'ani ya haɗa alƙur'ani ina fata na fahimta shi to shi ƙur'anin me yasa aka ce da shi ƙur'ani an ce da alkur'ani ƙur'ani ne da annahu yajma'u bainal amri wan nahi saboda ya hada shi ma ƙur'anin jam'u ne dan ya hada tsakanin umarni da hani umarni da hani wasu kuma suka ce khuffifa ala dawud alqira'a ana nufin Allah ya sauƙaƙa wa annabi dawud karatun zabura da attaura an gane ko zabura da attaura kamar yadda na yi mana bayanin an ba wa dawuda zabura to abinda yake faruwa shine a wancan lokacin mutanen annabi dawuda sun dogara dangane da hukunce-hukunce tunda mun ce littafin zabura babu hukunci a ciki to tasbihi ambatan Allah yaban Allah wa'azuzzuka da ke cikin zabura sai su amfana da shi amma in suna neman hukunci to sai su koma attaura da sai suke amfani da attaura da zabura ɗin gabaki ɗaya kamar in yadda ibn abi hatim ya ruwaito shi Allah ya masa rahama a kowane annabi ana danganta masa littafin da aka turo masa zuwa gare shi shi yasa shi ma annabi dawud aka danganta masa zuwa ga wannan amma ba laifi ya amfana da littafin a taura wadda ba tasa bace ba wannan kenan khuffifa ala dawuda alqira'a fa kana ya'muru bi dabbatihi litusraja yakan yi umarni wa yaransa ya daura masa sirji ya litusraja a daura masa sirji kaga wannan kalmar hausawa sun sata ne a wajen larabawa asalin sirdi sirdi da ake hawa sirdi ake cewa ko? to a larabci sirji ne a sirju shi ma bature ya zo yasa ta yake sit kaga duk ɗiba kai a larabci kenan akwai alaƙa a sirju litus raja sai ba shi ce sirdi in ga gana maka ce sirji shi kuma ture ce sit to yakan ce a ɗaura masa sirdi akan dabbasa tunda yana da dabba yana hawa annabawa suna hawa dabbobi su ne motocin a lokacin suna hawa raƙuma suna hawa taguwa suna hawa dawaki da sauransu yakan ce a yayi umarnin ya ce a ɗora masa sirri zai hau dabbasa zai tafi wani wuri abin mamaki malam kafin a gama ɗaura sirji a jikin dabbar annabi dauda ya gama sauke zaburan nan gaba ɗaya ya sauke ta ya tilawata ba ku gane ba kafin a gama ɗaura masa sirji a dabbarsa saboda tsabar Allah ya sauƙaƙa masa karatun zabura ɗin nan nan danin yake karance ta kafin a gama ɗaura masa sirjin ya sauke littafin karkamanta yana da sura ɗari da nawa hamsin fi sha ya wuce ya bita Allah ya sauƙaƙa masa yana buɗe idansa yana ganinta gaba ɗaya a idansa haddar a idansa haddar a bakinsa haddar a ƙwaƙwalwarsa wannan baiwa ce daga ubangiji tabaraka ta'ala mana yace ya ani alquran na'am wa alanna lahu alhadid kware kuwa Allah kuma ya sauƙaƙa masa ƙarfi Allah ya bashi ƙarfi annabi Dawud yana sarrafa ƙarfi yanda yaso narkar da ƙarfi makeri ne na lamba ɗaya mai bugun ƙarfi ne mai walda ne mai sarrafa ƙarfi ne annabi Dawuda alaihi salatu wassalam to wannan yana nuna mana a sauki da Allah ya sauƙaƙa masa na karanta wannan littafi ya ƙara'u ƙabla an ya furuga يعني قبل أن يفرغ الذي يسرج من الإسراج كنا wanda yake daura sirrin nan kafin ya gama daura sirrin nan annabi dauda ya sauke littafin nan nan da ne yake karanta shi Allahu akbar um malamai suka ce wannan hadisin yana nuna cewa Allah yakan iya yassare wa mutum a gajeren lokaci ya aikata abu mai albarka mai amfani a lokaci kaɗan mutum ya yi wani abu mai amfani ko mai albarka yanzu misali sai Allah ya baka kwata-kwata a rayuwarka shekara arba'in ko shekara hamsin ka mutu amma wallahi idan an zo ana lissafa ayyukan da kai intaji da ci gaban da ka samu da abubuwan alkhairi da ka shuka sai a ga mai shekara ɗari ma bai yi su ba akwai malaman da Allah ya ba su shekaru kaɗan amma sun yi abubuwa masu tarin yawa ga imamun nawawi matashin malami ne jiya da sunan imamun nawawi ya yadu a duniya ji albarka amma shekarun ba yawa shi ma imamun bukarin ba yawa to manzan Allah ma kan sallallahu alaihi wasallam duka duka shekara nawa Allah ba shi 63 la ilaha illallah wallahi kwata kwata annabta shekara 23 duk abinda manzan Allah ya yi din nan gaba ɗaya a cikin shekara 23 ne shekara ashirin da uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma muka duba yadda muke jan lokaci ba mu yi maza maza maza muka yi abubuwa na alkhairi ba ƙwarai kuwa so idan Allah ya hore maka idan Allah ya yaddan maka ɗan gajeren lokaci ya sama albarka sai ga kai abu mai yawa yanzu kaga wannan yana zaune yana jira bawan Allah annabi Dawud yana jiran a daura masa sirji akan dabbasa wallahi zai karance littafin nan gabaki daya ya zo a cikin riwayoyi malamai suna cewa an samu waɗanda a diddare duk dare ɗaya sai ya sauke ƙwar'ani sau hudu an gane bayanin kuwa? wallahi cikin magabata malam akwai wanda diddaren duniya sai ya sauki ƙwar'ani saukan ƙwar'ani hatama ko sai ya yi hudu kuma duk rana sai ya hudu da haka a kwana ɗaya da yini ɗaya yana yin hatama guda takwas wannan yana nan a rubuce Allah ya sauƙaƙa musu ƙur'ani wato yadda kasan yana magana da wani bakin ya saba sannan karku manta irin waɗannan mutane su fa lokacin ibadarsu ya fi lokacin hutunsu ba irin ne da kai bane ba Allah ya hore musu hanyar da za su ci abinci kuma duniyar daman ba su dauke ta wata aba ba ibadar ce kullum suke da ya je gonar sau wataƙila yana gonar ma yana karatun da daddare kuma baya barin jikin ya yi bacci da yawa raya shi yake da karatun ƙur'ani sauka hudu da daddare sauka hudu da rana akwai babban malami a sheik abin tahir al-maqdisi a sheik abin tahir al-maqdisi sanannen malami ne mashhuri aka ce shi kam nasa abin ma ya mawuce yadda ake tsammani tsakanin dare da rana yana yin sauka goma sha biyar a sheik abu tahir al-maqdisi كان يقرأ القرآن ويختم القرآن baina laylin wa nahar 15 khatma tsakanin dare da rana yakra fil yawmi wal layla 15 khatma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu tahir al-maqdisi wani mutum ya ce duk da haka fa ya ce kaga wannan mutumin ya ce wallahi na gan shi yana daukan kaya sun mokara sana'arsa a wata shekara ya ce na gan shi yana dakon kaya da yake sayarwa amma duk da haka bai hana shi ya karanta ƙur'ani ba yana sana'arsa kuma yana karanta ƙur'ani idan idan an zo dawafi akwai wani babban malami da aka ce da shi najmuddin al-asbahani ya ga wani mutumin yaman ne ya zo yana yin dawafi a ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala duk zagaye ɗaya sai ya sauke ƙurani la ilaha illallah ƙwarai kuwa zagaye ɗaya wasu malamai suka ce wani lokacin kuma a zagaye bakwai ɗin yake sauke ƙurani in ya fara dawafi baya daina zagayen sai ya sauke ƙurani izo 60 cap da kawai tafiya yake kawai kai wato malamai a ƙarshe cewa suka yi wannan fa mutum bai zai iya riskar yaya abin yake ba kawai sai dai da wata baiwa ce ta Allah kawai kaga yanzu daga zaman mu nan daga yin asubahi zuwa yanzu inda muka zauna wanda Allah ya hore masa Qur'anin billahi azimu malam sai ga ya share izu goma daga yin sallar asubahi zuwa yanzu wanda Allah ya bashi Qur'anin in ya zauna a bakinka bakin ya rike kwakwalwar ta rike zuciyar ta rike kawai fadansa zai ta yi far far far far far yanayi wannan kaɗan ne daga cikin riwayoyi to ga sayidina usman usman ibn affan halifa annabi an ruwaito a wutiri yake sauke ƙur'ani wutiri allahu akbar raka a ɗaya ko insha Allah ta'ala bi zai ruku'i ba sai ya je minal jannati wan nas kaji auliya wallahi malam mun shiga uku Allah ya fi mana mun shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi wallahi Allah ya mana afwa wannan in ana baka labarin magabata yanda suka kama Allah suke yi wa Allah bauta abin zai baka mamaki mu ne yanzu wai muna ganin mutum yana rike dan qur'anin sai yana karanta gani yake yafi kowa in za ka karanta abin da magabata suke yi za ka ɗauka wasa kake yi su fa abin da suka ɗauki wannan duniyar gada ta tsallakawa a tafi lahira wannan rayuwar ba ita ce rayuwar ba fa wannan kyalkyalin da kake gani ba fa shine rayuwar ba rayuwar ta hakika tana can bayan an mutu duk wanda ka binne shi to ya hau hanyar tafiya lahira ita ce rayuwa sarmadiyan abadiyan babu mutuwa amma wannan rayuwa ce gajeriya ai wanda ake shisheme mu shekara 60 shekara 70 shekara 80 in ka kai 80 ma sai dai a rinka cewa alaji ana nan ana ta lallabawa ne ko kurin shekara 80 to su bautar suke da gaske ni kwa da ni da kai yau saban Allah ya mana yawa zunubi ya mana kaka gida ka san in laifi da zunubi ya yawa bautar Allah ma ba za ka iya yi ba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya rabbi karama mu da rabkana wallahi tallahi malam idan laifin yayi yawa zunubin rabkana ta yawa wato abarka kai ba kiyamul laili kai ba karatun qur'ani kai ba salati kai ba zikiri haka dai kawai kana ta rayuwa kana ci kana koshi kana farkawa kawai kwanakin ka suna ta tafiya wab sai ka ji an ce wani fa lokaci yayi me ya faru wallahi mura kawai yake je asibiti daga nan ya tafi wallahi mu shirya gamuwa da Allah dazu dinnan muna idan da sallah asuba ina zaune a can sai na tuno Alhaji Ibrahim wallahi haka kurin sai na tuno shi sai na kawai sai na ji sai na kamar ɗin yanzu muna karatu yadda malamin yake zaune gashi nan nan alhaji ibrahim a nan yake zama kullum a nan da littafinsa yau yana ina eh kai ma ku to kaji wannan shi ma sai da ya tuno shi yau yana sallah kaji wani ikon allah wataƙila wani abun allah yake masa na rahama ni ma haka kawai na tuna shi la ilaha illallah suna nan ɗaiɗaikun mutanen da irin yadda muke zaune yanzu ɗin nan da su muke zaune amma yau suna kabari suna kwanci Allahu a'lam da irin wacce rayuwa suka tarar shi yasa mu kama Allah kada mutum ya kuskure ya gaji da bauta Allah kada wani ya ji a ransa wai nayi ibada nayi nayi ya isa haka a'a ka ta bugawa kuma ƙur'anin nan shi ne riba yawan karanta shi tarin lada karka yadda wannan rudin duniya ya rude ka wallahi duk za a yi a gama komi da ka sani wallahi tallahi malam yana da ƙarshe ba wani abin da yake dawama kaga mutuwan nan ita ce tabbas ita ce tilas ita ce zahiri wani mutum bai da lafiya muna tare da shi a biyu ke ina iya tunawa muka haɗu muka yi sallar isha'i mutum ne mai ibada mai yawan azumi duk litinin alamis ya ce malam zan tafi asibiti shi wallahi malam a mana addu'a ko Allah zai dawo da mu zan tafi asibiti na ce insha Allah za ka je za ka dawo wallahi da ya tafi bai dawo ba wallahi da ƙarfinsa da ƙafarsa da lafiyarsa ita fi da ya tafi bai dawo ba a can ma aka binne shi so ana faɗin bayanin ibada na salafus salih magabata na ƙwarai don mu yi ƙoƙari mu kamanta kada mu bari shaidan ya ruɗe mu kada ya hana mu mu aikata aikin alkhairi akwai ranar da na sani akwai ranar bakin ciki akwai ranar ihu da kuka kukan da ihun baya da amfani zikiri ka yawaita yinsa a mota ne a kafa ne salati ne tuba ne istighfari ne ka yawaita yi qur'ani ya zama abokin hirarka abokin rayuwarka duk wanda Allah ya masa arziki da qur'ani Allah ya so shi duk wanda Allah ya taimake shi ya iya karanta Qur'ani Allah ya so shi wanda bai iya ba fa to yayi kokari ya iya ko ya yawaita sauraron sa kada ya bari ya mutu ya je a littafin sa babu rabon Qur'ani a ciki ya rabbi ka yafe mana na'am Allah ya ce ulidu alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila wannan babi ne imam bukhari ya kawo gaya musu walidu alladhina za'amtum ku ku kirayi allolin da kuke rayawa maf'ula na za'ama din wannan maf'ula su iktisaran min dunihi ku kira duk wanda kuke so ba Allah ba kaman mala'iku kaman Isa dan Maryam kaman Uzairu duk ba kuna kiransu ba ku je ku kira su akwai ranar ƙin dillanci fala yamliku na kashfar duryankum ba su mallakan yaye muku cuta uzairu ba zai yaye ma cuta ba annabi isa ba zai yaye maka cuta ba mala'ika ba zai yaye maka cuta ba ko wani annabi ballantana wani shehu ko akaramakallahu ko wani waliyin allah ko wani bawan allah da aka ga yana da dama da ake kiransa tsammani ne ake yana da dama Allahu alam fala yamlikuna kashfa durri ankum wallahi daidai da rashin lafiya shine addur kamar rashin lafiya addur kamar talauci addur kamar fari ba su isa su yaye muku ba da wanda zai kira itace da wanda zai bauta wa rana da wanda zai bauta wa wata da wanda zai bauta wa saniya da wanda zai bauta wa mutum da wanda zai bauta wa mala'ika da wanda zai bauta wa annabi dukkansu sunansu masu bautan Allah min dunihi ne la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun kar ku yi sujada wa rana kada ku yi sujada wa wata ku yi sujada ku yi bauta ga wanda ya halicci wannan abuwa gaba daya don haka duk wanda ya kira wani ba Allah ba ya yi asara kaga mutum malam saboda ɗimuwa da hankalinsa mutum ya zo faduwa mai kun kira Allah sai kira wani har yanzu a cikin mutane mu akwai wanda in zai faɗi sai ce in waya za ta cewu bala'i ko a kira sunan shehun ko bara a faɗi shehun ba kuwa ce akwai ma wasu kan ma abdulkadiri wani kuma tijjani wani kuma ya faɗi na maroko wani ya faɗi na wata ƙasa wani ya faɗi na kaza kowace ƙasa da irin shehunan da da suke kira wasu ce shehul badawi wasu ce kaza yaya wani abu zai faɗi yaya za ka faɗi za ka kira wani ba Allah ba Allah cewa ya yi wa ƙur'ani ga ya musa manzo Allah ƙudidu ullazi na za'amtun min duni fala yamliku na kashfa durri ankum wala tahwila ba su isa su yaye muku cuta ba mutum ya je kabari ya rike sharbi mai ɗari yana ta kiran sunan mai kabarin har yau har gobe akwai masu wannan an ce in talauci ya dame ku je kabarin wani idan ba a ruwa ku je kabarin wani wallahi tallahi kabari bai isa maka komai ba babu wani dan adam da yana rayuwa bai isa ba ballantana ya mutu ya zama turbaya in banda tsabar toshe kokolwa ba ka je ka je ka je ka je rami wataƙila a rufe yake wataƙila a kaza wataƙila ma baka san halin da yake ciki ba wai ka je kana roƙon kabari ai ko dan ba ba za ta yi wannan abun ba amma ana bautar da mutane akan bautar kabari ana bautar da mutane akan kiran wani ba Allah ba yanzu sai kaga mutum gashi yana raye kuna tare da shi sai a ce ma ai shehi akwai albarka ai shehi akwai kaza sai a sa kana kiransa shi ba shehi shi ma zuwa yake yana roƙon Allah ba shi me yasa ba za mu haɗu mu roƙi mai bayarwa gaba ɗaya ba kuma an yi magana sai a ce ai ba a san waliyan Allah to waye waliyin waye naɗa shi Allahu alam kowa yana da matsayinsa wani ma waliyin da kake ganin sa kare na shi watakila mai sai da yalan bella ne wali ne wallahi ba wannan hayaniyar fafafafafo da dogon rawani da katon carbi da cika gari da waye da waye da sauransu ba watakila wani yalan bella yake sayarwa wali ne watakila wani mai faci ne wallahi wali ne sai a ce aje a kira shi shi sa babu rayuwa mai daɗi irin rayuwa ta ahlus sunna rayuwa alal islam wa tauhid wal aqida mutum ya rayu akan tauhidi da kaɗai ta Allah duk wani mutum mai matsayi bai isa a kira shi ba kawai Allah ke kira idan akwai wani wanda ya cancanta a kiraye shi ba Allah ba annan Muhammadu ne amma shi ma kaga ba a kiransa a ce za a faɗi a kira shi a'a wani ya zo gurin manzo Allah ya ce ya rasulullah as'aluka murafaqataka fil janna ina son in kasance tare da kai a gidan aljanna annabi ya ce je ka maza fa inni ala nafsika bi kasrati sujud ka je ka taimake ni akan samun shiganka aljanna ka yawaita sallah in kana so ka shiga aljanna ka yawaita yin sallah in kana so ka makoce ni ka yawaita sallah ka ji ba cewa yake je kai ta kira na ba sai wani ya zo ya liƙe hoto hoto fa wallahi malam mutum sai liƙa hoto a ɗakinsa a gaban alƙiblarsa yana roƙa malam wani malam wanda duk an san ina suka rayu wasu ma kazamai ne fiye da yadda kake tsammani kazantar su ta bayyana kawai dai ana da rufe asiri dai a tafi dai a zauna lafiya kuwa da haka mutane ku daina kiran wani ba Allah ba kuma duk inda mutum zai ji ransa ya ɓaci ya ji ɓacin rai wanda ya nuna ba ba a daidai kake ba in an ce kar a kira kowa a kira Allah ka nuna damuwa to me na bata idan an ce kar a kira malamin ka a kira Allah me na nuna damuwa to an ce kara kira annabi Muhammadu ma a kira Allah kadai to me zaka tada hankali me zaka yi gaba me zaka ce makiya Allah ne me zaka ce makiya waliyan Allah ne da haka mulidu alladhina za'amtum min duni la yamliku wa la yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila ya kawo hadisin yace wala tahwila mana su juyar da ciwon mutum ya juyar da ciwo daga kanka ya tura shi kan wani ba su isa ba wannan Allah ne isa ya kawai ina fata ana fahimta ba su isa su mallaki wannan ba hadisin amr bin ali amru ibn ali mutumin basra ne yahya ibn sa'id al-qattan malamin malamin imam bukhari anan kenan sufyan sauri babban malami ne shi ma sai abdullahi ibn mas'ud shine sahabin hadisin yace ila rabbihimul wasila zai fassara wannan ila rabbihimul wasila yace ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata annabawa ne ake kiransu sabanin Allah wasu suna kiran annaba masu bautan annaba ka dubo in ka bauta annabi ma baka tsira ba in ka bauta annabi baka tsira ba ballantana ka bauta wani suna yi ne suna neman wasila suna neman kurba wato a wajen ubangijinsu amma sai suka kuskure shi Allah ba a zuwa a bauta masa a bauta wa waninsa kuma a ce ana nema ya bayar ba a yi sallallahu alaihi tabaraka wa ta'ala yace kana nasun min min al-insi an samu wasu mutane a ya abuduna nasa min aljin suna bauta aljanu an yi wani lokaci da wasu mutane suke bautawa wato aljanu fa aslama aljin sai aljanun sai suka musulunta to an samu mushkila kenan kana bautawa wancan shi da kake bautawa to shi ma ya tuba ya dawo Allah yake bautawa kaga ka kama shirme kenan Allah kiyaye mu fa aslama aljinn wa tamassaka haula'i bidinihim su waɗannan mutane kawai sai suka ci gaba da riko da addinin su basu bi wato waɗanda suka musulunta ɗin ba suka ce tun da muna bauta muku kunan musulmi mu bari mu dawo ba ni sunan shi bari mu dawo mu ba musulunci ba su bi ba cikin wato aljanu da mutane to shine Allah ce a ula'ika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata gashi ana bauta musu ba Allah ake bauta ba amma wai ana neman samun kusanci zuwa ga Allah da kuma shirka bai zai yi ba ka samu matsayi ka samu kusanci zuwa ga Allah da shirka da Allah tabaraka wa ta'ala anan abin da ake so a ce duk wanda yayi kuskure ya bi wani sai daga baya wanda ka bi shi ya gane kuskurensa ya dawo kan daidai to ka sauka daga kan biyayyar da kake masa kai ma ka dawo daidai karkace a mu muna nan wani ya ce wai wani ya ce wai saboda tsabar biyayya mu ko wuta aka ce mu je mu shiga wallahi ce mun shiga ai ku ka zama banza cikakken banza ba irin banza irin ka a ce ka shiga wuta ka je ka shiga wuta ha yau gaba ɗaya sallar da azumin da muke ina ce wutan muke jin tsoro sai wani ya zo saboda wai wai kana mai biyayya wai ce wai ka shiga wuta wai kuma ka bi shi to me aka yi ai ka natsu ai kaga muna sallah muna zuwa muna azumi muna karanta qur'ani muna zama a masallaci ai malam wutar ce ba masu ita muke nema Allah kare mu ko ba ka bane to sai wani ya zo wai saboda yana bin malaminsa wai shi wai malaminsa in ya ce in ga wuta wai malaminsa ya ce je shiga wuta wai shi shiga zai yi to ai ka zama banza shirme kenan ba aiki kwakwalwa ba ta aiki ai malam wuta muna neman allah tsare mu na ita ne da wuta da wahala da duhu a'a allah kare mu duk wanda zai kira mu zuwa duhu ko ya kira mu zuwa ga wuta wallahi ba za mu bi shi ba me yasa muka ki mu bi shedan saboda ai wuta zai kai mu me yasa muka ki mu bi duk wani mabarnaci saboda wuta zai kai mu ah to ya wani zai zo da sunan yana da wai wai saboda tsabar muna mai biyayya wai wai wai in yace wai wai wai mu shiga wuta sai mu shiga wallahi ba shiga ba ai ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama wani annabi ya nada shi ya jagoranci sahabbai a wani yaƙi suka tafi sai ya ce bari ya gwada su ya gwada ɗa'a da biyayyen waɗansu sabon ya hura wuta ya hura wuta wuta ta ci sai ce kai ba annabi ya ce ku bini ba ka ce e ba ya ce kuma ɗa'a ni shugaba ba ka ce e ya ce to ku je ku shiga wutar can na ba ku umarni ku je ku shiga wuta wasu suka kimta za su fada ce kai wasu kuma suka ce a ha to ai annabi ya ce mu bi ka ne don kar mu shiga wuta ka gane ai biyayyar da annabi ya ce mu yi maka ai don kada mu mutu kar mu shiga wuta yaya za ka hura wuta tun a nan duniya ka ce mu fara zurmukawa mu fara fadawa to me aka yi ina suka ce wallahi ba mu shiga ba aka dawo gurin manzo Allah ana bashi labari annabi yayi dariya ya ce tab aiko da kun shiga da bara ku fita ba kaji fa law dakhaluha ma kharaju da kun yi masa biyayya kun shiga wannan wuta ba ku fita ba da ka karka yadda ko babanka ne ko tsohuwa mahaifiyarka ana musu biyayya a iya gwargwado yanzu da babanka zai ce ka shiga wuta wallahi sai ka ce babu ba zan shiga ba kuma baka saba Allah ba yau ai an ce ka bi baban ne dan karka shiga wuta to ya hura ta ya ce kama shiga gaba daya to ai kaga ina bi ba kun gane wannan to sai suka i su canja addinin su suka je suka ci gaba da yin abin da suka ga dama sai mana ya ce abu huraira yake cewa daga manzo Allah fadlu salatin jam'i a auki ba nan bane ko
babu qawluhu na'am ulaika alladhina yad'una lam takun ila rabbihim alwasila na'am قال حدثنا ابو بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله عنه في حديث في حديث في هذه الايه الذين يدعون يقربون الى ربهم الوسيله قال كان ناس من الجن يعبدون فاسلموا باب وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن معمر عن عمرو عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس قال هي رؤيا الرؤيا عين رؤياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القسل ليلة القسل به والشجرة الملعونة شجرة الزقوم wannan babin aya ce cikin suratul isra'i da Allah ya ce wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajaratal mal'unati fil qur'an eh mun karanta ai mun yi bayanin ulaiikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata اوكي حديث بشر بن خالد اخبرنا محمد بن جعفر عن شوبه عن سليمان عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله في هذه الايه الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ناس من الجن متاني ne cikin aljanu yu'baduna ana musu bauta fa aslamu sai suka musulunta kaga su mutane ne ma'ana ka halitta aljanu ne ana musu bauta ba Allah ba su din sai suka musulunta to sai waɗancan da suke musu bautan su kuma ba su canja addinin su ba na bautar wani Allah ɗin to sai suka halaka su kuma wannan suka samu tsira ya ce wannan aya tana magana ne akan lailatar mi'araj annabi ya yi isra'i da mi'araj Allah ya nuna manzan Allah abubuwa da yawa a lokacin da ya yi isra'i da mi'araj ya ce wa ma ja'alnar ru'uyar lati a ka illa fitnatan linnas abinda muka nuna maka lokacin da ka yi mi'araji jarrabawa ce kawai ikhtibaran wa imtihanan jarrabawa ne muka yi maka da yawa dalilin isra'i da mi'iraji da manzon Allah yayi wasu sun radda saboda hankalinsu bai iya daukan wannan bayani da annabi ya ce ya je wajen Allah ya bashi sallah ba wallahi suka ƙaryata suka kisa ba annabi bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi walamma ya'tihim tawiluhu kin suka ƙaryata abinda ilimin su bai kai ba حدثنا قال حدثنا علي بن عبد الله شيني المديني شيني علي بن المديني كنا حدثنا سفيان شيني سفيان ابن أيينة أنا سفيان ابن أيينة شيني مالم علي بن المديني سي أمر شيني أمر بن دينار سي إكرمة مولى ابن عباس دق أبلاي دق عباس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ba mu sanya wannan abin da muka nuna maka ba lokacin da ka yi miraji face jarrabawa ne ga mutane menene jarrabawa wasu ba su yi imani ba sun fada cikin jarrabawa ba su yadda ba sai suka halaka ba ruwan Allah kuma Allah ya alkawarin su ya kona su ibn abbas ya fassara mana ayar ya ce hiya ru'uya ain wannan fa ru'uya din ba mafarki ba ne ayar ba a fassara ta ba mafarkin da muka nuna maka a ba mafarki bane ru'ya ayn ne gani ne na ido lamana ma ba wai harka ce ta ta bacci ba uriya ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama uriya ha daga al-ira'a ne al-ira ba kira'a ba fa ira'a yawa uriya ha daga ira'a aka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam lailata usri bi wato lokacin da aka yi a mi'raji da shi ko tafiyar dare da shi yana gidan ummu hani daga makka aka ɗauke shi aka tafi da shi a dare ɗaya ya je wajen allah ya karɓo waɗannan salloli da muke yi sannan allah ya ce wa shajaratul mal'una tafi al'ur'an a shajarar mal'una atfun ne ala ru'ya al-mal'una kenan ala ru'ya da wato akafi ne akan abinda aka nuna maka to ga kuma wata bishiya tsinanniyar bishiya wannan almal'una din na'at ne sifa ne na wato ita wannan bishiya shajaratu zaqum an fassara ta kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito a cikin hadisinsa ya zo a riwaya mushirkai suka ce inna muhammadan ya zumu annal jahima annabi muhammadu ko da ke su ba sa cewa annabin su cewa suke muhammadu yana cewa wai wai wutar jahim tana kona hadduwatsu kuma abin mamaki ya zo ya ce mana wai ga wata bishiya wai ta tsiro a gidan wutar jahannama kun gane? manzo Allah ya ce Qur'ani ya faɗa wuta ta jahim dutse in an sa shi a cikin wutar lahira sai ta kone dutsen nan kurmus to kuma sai annabi ya zo musu bayani cewa ga wata bishiya wai wa shajaratul mal'unatu fil qur'an tsinanniyar bishiya la'ananniya kuma Allah ya ce innaha shajaratun takhruju fi أصل الجحيم طلقها كأنه رؤوس الشياطين wannan shajaratu zaqqum bishiyar zaqqum bishiya ce da take daga tsakiyar wutar jahim a ciki ta tsiro sai mushrikai dan su sawa mutane shakka akan annabi su sawa mutane shakka akan shari'a sai shi kun ga yau ga mutumin nan ya ce wutar Allah duwatsu ma tana konawa to wai kuma ya ce wai ga wata wai bishiya wai sunanta shajaratul zaqum kuma wai tana tsirowa ne a cikin me a cikin wutar jahim sun manta allan da ya sa wutan nan take kona dutse bai canja ba shine kuma allan da ya nuna ƙarfin mulki da sarautarsa ya sa bishiya ta tsuro a tsakiyar jahim ba zai iya ba ne ko yanzu a duniya ko yanzu ko yanzu wuta tana iya ci a cikin ruwa ko wannan yakin da ake na ukraine din nan wata rana ina gani a jazira suna nuna an harba wani bom ya fada cikin ruwa gashi ana haskawa saboda bala'in karfin wutar gashi ba ya tsunduma cikin ruwa babban ruwa amma wallahi wutar ci take tai ruwa yana ɗiban nasa ita ma tana ta koran ruwan tana ci sau nawa tarihi ya tabbatar mana ga wuta ta ga wuta gobara ta fashe a tsakiyar teku daga ina ta zo wutar Allah ne ya kawo ta so akwai wani abun mamaki dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Qur'ani ya faɗa shajaratul zaqum ina shajaratun takhruju fi asli jahim bishiya ce da ta tsiro daga asalin jahannama yo akwai laifi dan Allah yayi bishiyar wuta ai babu wani laifi a ciki na'am yakhluqu ma yasha Allah yana abin da ya ga dama a jikinka ma yana nuna cewa Allah ba ni sunan shi a yana iya yin abin da ya ga dama gashi nan kuma kana gani sun manta da kudurar ubangiji tabaraka wata'ala yana iya hana wutar ta ci itacen bishiyar duk abin da wuta ta ci ba Allah ne ya ce ta ci ba eh to sai ya ce kar ta ci ba ga annabi ibrahim ba an jefa shi a tsakiyar wuta annabi ibrahim an ɗauke shi an tsunduma shi a cikin wuta amma wutar ta ci shi a'a Allah ce waye ƙulla ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ki zama sanyi sanyin kuma mai aminci ga annabi ibrahim da aka babu wani abu bako abu ne mai yiwuwa kwarai da gaske sai babi na ƙarshe mana
babu qawlihi inna qur'ana al-fajr kana mashhuda qala mujahid salatu al-fajr qala hadathana abdullah bin muhammad qala hadathana abdul razzaq akhbarana ma'mar bin zuhri ana bi salamata wa ibn musayyib ana bi umar radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala fadlu salati al-jannah ala salati al-wahid خمس وعشرون درجة وتجمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح na'am يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا wannan aya cikin suratul isra inna qur'anal fajr kana mashhuda imam mujahid yace daga daga daga kamar yadda ibn munzir ya kawo daga ibn abi najih abinda ake nufi sallah asubahi ake nufi wannan aya tana magana ne akan sallah asubahi an yi aka ce ƙur'an alfajiri wato karatun ƙur'ani da ake yi da asuba don a nuna maka sallah asubahi ana tsawaita karatu a ciki menene hikimar tsawaita karatu a asubahi na farko mutane sun yi bacci sun huta farkon yininsu ne su fara farkawa da jin ayoyin Allah a cikin kwakwalansu na biyu lokacin sallah asubahi lokaci ne mai albarka da Allah yake saukar da albarka ana so mutane su dade a tsaye Allah yana saukar da rahama a gare su saboda duk lokacin da ake karanta alkur'ani Allah yana saukar da albarka a ciki na uku mutane sun yi bacci akwai nauyin bacci wasu ba su tashi ba kuma sallah asubahi raka'a biyu ce kadai idan liman yayi gajeriyar sura zai sa mutane da yawa su rasa sallah sun rasa babban falala da haka ayi karatu mai tsawo su masallatan sun samu falalar jin qur'ani wanda ba su fito ba kuma har su kimtsa su taho kuma su riski sallar akwai fikihu a ciki kuma lokaci ne da yake akwai karancin shagali ba a fita ofis ba ba a fita kasuwa ba ba a tafi gona ba lokaci ne mai daɗi na ibada duk mutumin da ya saba zuwa asubahi duk ranar da bai zo asubahi ba billahi azim ji zai kaman bai da lafiya malam gini za ka yi ka kasa sai ka ji me yake damun ka ne ashe asubahi ne jiya baka je ba amma wannan sai mai rabo fa ai kwarai kuwa akwai wani kamar yadda ka san kayan wanki aka tara ba damuwa bai damu ba amma mai imani a yi ta kiraye kirayen sallah yana kwance mai imani a yi ta karatun ƙura'ani nan asubahi can karatu can karatu yana kwance a gida sai dai in yana da ciwo ba lafiya to shi ne allah ya yi bayani akan sallah asubahi an yi ta abirin wato wani ɓangaren sallan aka ce ƙura'an alfajiri ana nufin ita asubahin ne gaba ke daya ya kawo hadisun abdullahi ibn muhammad a malami daga imam al-bukhari al-musnadi daga abdurazak ibn hammam daga ma'amar ibn rashid daga zuhuri muhammad ibn muslim ibn shahab daga abi salamata shine abdurrahman ibn auf sunansa abdullahi ko isma'il abi salama sunansa abdullah ko sunansa isma'il daga ibn al-musayyab sa'id ibn al-musayyab kenan daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace fadlu salatil jam' al-jami'i ala salatil wahid ko fadlu salatul jam'i wato ko jami'a ana nufin jam'a ne sallar aljami' sallar da jami'a mutane suke haduwa su yi jam'i falalatta in ka hada ta da sallar mutum daya 25 daraja akwai daraja ba lada ba fa daraja matsayi 25 abinda ake nufi mutumin da yayi sallah a jam'i yana da daraja daraja daraja daraja daraja daraja ta fifici wanda yi sallah shi shi kadai daraja 25 a wata riwayar 27 ba kamar yadda ake cewa ai idan mutum ya sallah shi shi kadai ai ladansa daya idan kuma ya je jam'i yana da lada 27 ba haka ake nufi ba ba a san wanda ya sallah shi shi kadai ba a san ba a san meye ladansa ba kamar yadda wanda ya jam'i ma ba a san meye ladansa ba daraja aka ce falala ina fata ana fahimta kai dai wanda kai sallar jam'i ka fifici mai sallah shi shi kadai da daraja guda 27 to nasa nawa ne shi kaga ba sani ba to ba lissafin lada kwaya kaza ake yi ba ban sani ko yan uwa suna ganewa matsayi da daraja da falala ake nufi to shi yasa riba ce sallar jam'i ko a jeje kuke ku jam'i in mutum dai in dai da dama ba uzuri na rayuwa ba dan adam uzuri yana iya yanka masa ba yanda zai amma duk yanda mutum zai yayi kokari ya wafci sallah a cikin jam'i ko ya ja wani ya yi jam'i da shi ko ‘ya'yanka ne kuwa ko a hanya ne kuwa wasu mutane suna da ƙoƙari malam wani wataran yake ce mai ce ai tun daga wuri kaza ya taho wajen ƙofar ruwa ɗin nan me ya kawo kan ce wala jam'i nake nema na je masallacin can ashe sun gama na yi maza maza na burgo babur ina ce na san na zo na usman bin affan zan samu daga can ya burgo iya ta sauri akwai masallatan da yake so ya jami'a ce kuma ya zo nan ɗin ya tarar kurin dan ya samu sallar jami'i zan wuce kasuwa ne amma ina so sai na yi jami'i sai na wuce to kada mutum ya rinka wasa da sallar jami'i kun ji wannan sannan wata jima'u wata shitami'u mala'ikatun laili wa mala'ikatun nahari fi salati subhi annabi ya ce da mala'ikun dare na'am da mala'ikun rana suna haduwa a sallah asubahi duk kullun sallah asubahi mala'iku masu dutin rana da mala'iku masu dutin safi suna fa haduwa fa shi yasa ake so ka zo asubahi dan dukka ci karo da waɗannan mala'ikun ganin su ne ba mai amma ko ina a wani masallaci sai sun haɗu to shine ake so ka zo lokacin suna canjin aiki kai ma a tafi da aikinka a ce ai ka ma zo asubai kuma annabi ya ce duk wanda ya zo sallah asubahi to Allah ya yi alkawarin kulawa da shi a wannan yini yana ƙarƙashin kulawar Allah fi zimmatillah wanda ya kwanta a gida fa bai zo ba ko mutum ya je zauna a gida wai yana yi da matarsa a duk duniya ba inda aka ce ka je ka jam'i da matarka ita matarka ai ba dora mata jam'i ba yaya za ka je ka bi wanda ba a dora mata jam'i ba kai da aka dora maka jam'i ka ji fa lalacewa ka san me yake ka san ka gane lalacewa ita matarka ita jam'i ba wajibi bane ta fito an sauke mata kai fa wajibi ne ka fito abun mamaki kai da ya zama wajibi ka fita jam'in sai ka ƙi ka fita sai ka je ka bi wanda ba wajibi ba wai ka kira ta wai wai an yi abin ai mun haɗu da mata mun yi jam'i duk wanda ya zauna a gida ya yi sallah da matarsa ko da 'ya'yansa kada ya taɓa tsammani ya yi sunna sai dai in lokaci ne ya ƙure masa ko ba shi da lafiya ko ya yi tafiya ya dawo ko ya yi wata irin makara gidan an makara sai tashi jam'i da su amma ana kiran sallah a masallaci mutum yana ji ana kiran sallah ba ka da uzuri wallahi tallahi a wajen Allah ka kwanta a gidanka ka ji ka fita jam'i akwai hadari ba karamin hadari ba amma mutum ba zai gane wannan ba sai ranar da ya mutu a kwantar da shi a kabari kwarai kuwa ibnu abbas ya ce annabi ya ce saura kaɗan fa na umarci wani ya yi limanci in ɗauki itace da kayan fura wuta in bi gidan mutanen da ba sa zuwa jam'i in je bunka musu wuta in ƙone su sai wani ya zauna ce wai ai da matarsa yake jam'i a to wa bai da mata ba kowa ma yin tsaya da matarsa ba kowa yana da yaya ai kowa yana da mata kowa sai masallaci a gidansa sai ya ƙi ya fita ku daina bata kanku lokaci kuna yaudara kanku wallahi mala akwai wata falalar da billahi azim ba ka same ta ba sai ka je masallacin yanzu ya tabbata a hadisi cewa duk ranar juma'a Allah yakan kafa mala'iku tun da sassafe su zo tsaye a kofofin masallaci da takarda da biro haka annabi ya faɗa suna kallon kowa duk wanda shigo da farko suna rubuta shi suna rubutawa suna rubutawa suna rubutawa ba za su daina rubuta masu zuwa sallah ba sai liman ya hau mumbari yana hawa tawawu suhufa sai su naɗe littattafansu kullum kai baka so mala'ika rubuta ka zo sallah haka sallar asubahin nan ba kullum muna yi ba annabi ya gaya mana a sallar asubahi akwai mala'iku a sallar asubahi akwai mala'ikun safe masu aikin dare akwai mala'ikun safe da za su karɓi aiki kullum yi wallahi annabi ya ce da mutane sun san da kifalan da ke cikin sallah asubahi wallahi da jan duwawu za su taho su sai mutum ya zo kwanta a gida ya ƙi ya fita a'a amma fa rabo ne sai wanda Allah ya zaɓar masa wanda Allah ya datar da shi kar ka yi wasa da sallar jami'a abu huraira ya ce iqra'u in shi'tum in kun ga dama ku karanta wa qur'an al-fajr wa qur'an al-fajr nan ana nufin da sallar asubahi inna qur'an al-fajr kana mashhuda lalle sallar asubahi mala'iku suna halatta shine ma'anar kana mashhuda wa qur'an al-fajr da sallar asubahi inna qur'an al-fajr kana mashhuda lalle sallar asubahi lalle sallar asubahi mala'iku suna halatta shine mashhuda yaya zan zauna a gida a ce mala'iku suna halatta ni bana wurin a'a ka zo a ganka su ta maka shaida su ta maka shaida su ce wannan bawan Allah yana da kula da sallah kuma zan gaya muku wani sirri abu na ƙarshe malamai sun gaya mana mun karanta a littafi duk mutumin da ka ga yana lazamtan jam'i insha Allah ta'ala Allah ba zai tozarta shi ya sa shi a wuta ba duk mutumin da kaga ya rike jam'i insha Allah alƙawarin ubangiji Allah ya yi alƙawarin kulawa da shi kuma ba zai mummunan mutuwa ba zai samu matsayi da ɗaukaka a wajen Allah lalacewa ɗan adam tana tabbata ne yayin da yawa yi gari baya zuwa jam'i bai zo ya haɗu da 'yan uwansa a yi sallah a gaisa sai dai a haɗu a taron siyasa kasuwa ba ka fashi harkar nema ba ka fashi duk ko'ina kana zuwa ku haɗu da mutane a zauna a yi ta hira a yi ta abubuwa amma ba ka zuwa jam'i kai ka tsani jam'i wani fa bari ka jima yanzu wani mai ma zuwa masallacin wani fa tun da yake a unguwarsu bai taba zuwa sahun gaba ma a masallacin unguwarsu tun da yake to wannan wai mai dan kokarin zuwa to shi ma nan abin zargi ne don baya zuwa da wuri balna wanda baya zuwa yana kwanci a gida komai kana iya zuwa kai amma wai baka yin jami'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hasbunallahu wa ni'mal wakilu mata ku rinka fito da mazajen ku duk wanda matar matar da mijinta yake kwanci a gida baya fita ta da shi ce alaji tashi tashi tashi ka gani an kira kiran farko yana juya ki ce tashi tashi tashi tashi ka gani alaji in bai tashi ba ki zuwa mai ruwa to wannan ya ce wai a yi hankali to to ki dafa masa shayi ki ce ya tashi ya sha Allah ya ba mu matan da za su tashe mu sallah Allah ya raba mu da matan da lokacin sallah zai su dada lulluba mana bargo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wani sati kan rana ita yau menene kam sallah ne za mu buga koko dai mu daga ran yi shi za a yi sallah ran asabar ku to ba damuwa sai mu yi hutun ranar sati daya insha Allah bayan sallah da da sati daya mu ba sharatan sai mu dora kun san mun yi dogon hutu eh ni ni dan ta nima wannan sallah babban sallah ma to ai nama ne ake ci an ci nama kuma a huta ai ba za ka iya zuwa ba shi yasa ka ce za ka raba shanunka za mu zauna mu jira abin da Allah yi mu bari sati na sama insha Allah da rai da lafiya sai mu dora Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu dacewa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya sa mu sallah lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh